بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنه لكن تركيا قوم رانا تعالى ربا إلى قوة اعتماد الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لك مكة ومدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar a kalandar nasara kuma ashirin ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda aka saba muna karatu a cikin wannan littafi mai taken a turarun bahiyya wallafar muhammad shekh al'allama muhammad ibn ali al-shaukani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na biyar muna cikin matsaloli ko kasali da ke tattaunawa akan alwalla yana bayanin a dunkule ba tare da ya tantance aiki kaza ko aiki kaza ko aiki kaza ba tare da cewa ita alwallar tana da tana da wajibai tana da farzi kenan sannan wajibai sannan mustahabbai sannan kafin a yi ta ana da buƙatar cika sharuɗa ko dai sharuɗa na wajabci ko kuma sharuɗa na inganci to za mu tashi a sabon fasali da ya ce wani sahabbu taslimi ya ce lillahi rahman rahim faslun wani fasalin kuma wa yustahabbu taslimi an so yi so uku duk gabar da ake wankewa wacce ake mata algaslu ko alguslu to ana so a wanke ta so uku aka yi wankewa ta farko aka wadatar to an sauke wankewa na farilla ko na wake na biyu da na ukun da za su biyo baya to ba za su zama wajibi ba sai su zama wannan mustahabbin da ake magana amma idan aka yi wankewar farko ba ta iya gamsarwa ba ba ta duka fata ba ba ta taɓa ko keta ko ratsa fata ba to lallai kan na biyu da za a yi shi ma yana nan a matsayin wankewa na waje na uku da za a yi shi ma yana nan a matsayin wankewa na waje wannan wankewa su uku malamai na lissafa cikin ayyuka na mustahabbi cewa babu laifi mutum ne in ya sauke na wajibin ya rasa da na biyu ma'ana mustahabbi ne ya wankewa ta biyu domin ya kada tsaftatuwa ko ya wankewa ta uku domin ya kara samun dai tsaftatuwa idan mutum ya riga ya samu tsaftatuwa to shi kenan wankewa na biyu da zai yi da na sun zama sahabi har ma malamin suka ce babu zai dan ka samu bambanci tsakanin wata gaba da wata gaba misali ka zo wanke fuskar ka da tun da ke kan fuskar ba su da yawa kai wankewa ta yaji kawai ta gamsar da na wajibi da na mustahabbi amma da ka zo hannunka sai ya zama jiki da kayan aikin kasa ko kayan aikin kuli ko kayan aikin wane ne ko kuma kayan aiki na harkar kiri ko mai wani abu ya tafi da mutu a hannunka kai wankewar farko ka bai tsaftace ba na biyu da na uku bai tsaftace ba ba nan ka tsara wankewa na uku da ta hudu da ta biyar da ta shida ba tare da cewa fuska uku kai mata in kai ma wannan shida sai ka zo hannun abu su kuma sai ka ga bai samu da ciki da yawa ba sai kai musu uku kawai ka wuce dan an samu wannan babban ba ne ba za ta tun da dai an nuna buƙatar wankewa biyar dole fuska da koma ita ma kai mata biyar ba a'a abin da ake so a samu shine wannan aljan fata a samu tsaftace su waɗannan gaɓɓai da zama da sun fita ko sun tsaftata to wankewar farko ana karanta tsaftata a haka abinda ake cewa wankewar farko ta isar shi ne wankewar da ruwa ya isa ga fata isa gamsasshiyar da akalla za ta kai mutum fita daga shakku amma in akwai wani abu a kan fata wanda ya hana ruwa ya je ya taɓa fata to abin da ma ake so a fara cire abin kafin ma a wanke fata wani mutum ya sa jam'un ba kamar yadda mata ke sawa to dole ka sai an cire shi saboda ruwa na so ya taba fatar kamar mutum kitse ya damfara a hannun shi ko wani ruwan ciwo ko kuma ba ma inda ciwon yake ba wanda za ke cire shi ba tare da samu matsala ba sai mutum ya ki cirewa kawai shi kenan sai zo sai alwala kawai sai yi ta kan wannan busasshen ruwan ciwon da ya bakale a jikin fata to hannun shi bai wanku ba ko kuma ya aikin jini jini ya tsalla a jiki ko a hannun shi ko a ina ne a wata gaba da gaba da wanda ya bushe an zuba ruwa kuma ruwan da ya kesa shi ya shiga ba ya bi ta saman shi ne shi ma sai a ce har yanzu wannan gaba ba ta tsaftar ba suna ka duk wani abu da zai iya ketawa ko ya hana ruwa ita sai mutum ya kawar da shi suka ce sai abin da ya zama ɗan kaɗan ne kamar gaske a jikin mutum ko busasshen jini ciwo a kusa da ciwon ko kuma gaske ko dauda a kan fatar jikin mutum da irin wannan za ce ba da shi yayi babu yawa sai wa mutum afuwa da dangane da ire-iren waɗannan to ba mu hada yake ne musu haddi ne mutum ya wanke su duk gabar da wanke ta ake yi to a wanke ta su amma na farkon shi ne wajibi kamar yadda shi ne sharhin littafin ne yake faɗi shi ya zayyana sa'ad wannan wankewa su hukun in ban da kai kai da ma shafar shi ake to duk da haka ba a shafar kai su dukkanin dantoshi da suka zo waɗanda suka zo da maganar wanke gaban alwala su uku in ka bibiye su da sun zo ne da maganar shafar kai so ɗaya sun shafar kai sosai suka zo da cewa ana yi ba su biyu ba ba su uku ba ya sa ce iya zairin la'ad amma fa ban da kai shi kawai abin da za a yi a shafe shi ta nan daga farkon matsalar gashi a tafi har baya hannuwa na haɗe sannan a dawo da su inda aka fara in ko mutum ya sa kan shi ya tsoma hannun shi a ruwa ko ya karkato da ruwa ya cika hannun shi ya kira hula ya goggoga haka shi kenan matuƙar tafin hannun mutum ya shafi aƙalla ɗaya bisa kuɗin kai shafan mutum da yi amma dai daga cikin abin da yake mustahabi wa masu jamilar ra'ad wanda shi ne fahimtar malaman malikiya kuma kamar ya fi fita daga kokonto ko na abu da kyau ka shafi kanka ne gaba ɗaya ba ka da sauran wata matsala amma ka ce rudo shi domin ne sauran ne ba ka shi ba kuma mene za ka ragu da shi in ka shafa kan gaba ɗaya yana ambatan mustahabbai sai ce wa yustahabbu isalatul gurri an so tsawaita tofan malam malikai su suna ga a'a ba za ta waita tofan ba ta tsawaita tofan shi ne kaɗan yi ƙaji akan asalin gabar da shari'a ta ce ka tsaya wanda an zuwa ma'anar bakai ne sai ka zo da shi tsakiyar dambe ko hankicin kafada kafa zuwa idan tsawo ne shike nan sai ka tsallako har zuwa rabin kauri fuska ga iya da fadin ta yake sai ka hato har da wuya ta ce a tsala kurban da in an ce kurban hadin shine fuska kawai ya fi kai ka ka ji wacce fuska ce ka hato har da wuya in an ce me yasa sai ka tabbata sallallahu alaihi wa sallama ya ce lallai al'umma ta za a tashe ta a ranar lahira gurran muhajjari na min asarin wudu'i za a tashi al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama gaban mu na alwala suna kyalikyali kamar kuloritin sai ta shi muni shi musulmi ne ibada ne alwala to ko sirati ya hau da hasken shi yake hawa a lokacin da munafiki wanda baya yin alwallan ko kuma wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila su da tashi babu hakki ke da ga Allah ya ba mu labari ranar da munafikai maza da munafikai mata za su ce ga waɗanda suka yi imani ku dan jira mu ku jira hasken ku ku dan jira mu saboda mu'mine mun yi gaba shi kuma yana nan baya ba mu fitilla sai dan ji azin nan unguruna na tabi nuri da Allah ku jira mu amfana da kokilar sai mu ne su ce wa waɗancan munafikai sai darbi ruwa ra'akum fantami su nura ku koma baya ku samu haske suna nufin ku koma farkon shari'a ku ga in za ku samu haske ko ba ku da shi ba a nan lahira ko kiyama ba a nan ake sayan wannan hasken ba ana zuwa da shi ne daga duniya sakamakon aiki da kyau da aka yi فضرب بينهم بسور وسعد وتغانوا وتكتنغا sai a saka ta tsakanin muminai da ke gaba da munafukai da ke baya fa فجلد بينهم بسور له باب باطله فيه الرحمة ta cikin kofar ta can bangaren mu'minai rahama ce kawai a wannan katanga wa ba zurhu min sibari da adab amma ta baya ta wajen munafukai zafi yake da shi ne za ka yi yin haka ta zai iya zama misali karara in ka shiga daki ka ji dakin sanyi in ana jefa gwanin daji amma in ka fito baya ka sa hannun ka yake yake huci za ka ji zafi yarin da aka yi musu ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى وإذا أن والد كيف أنا حسب منا كلمة بس يا منا تالي أما متكون مثلا كيف تشير الرؤية متكون هذا أن متكون سابا منا أتدعي كده مؤمني لا تحاشد تسكى ديك الجري wannan hadisin ta hanyoyi goma da aka rubuto shi daga safai goma gurlan muhajjalina min asari da wudu'i iyalan hadisin ya tsaya sai suka ce shi ne shi sahabin da ke da hadisin wani shi ne sai na abi hulaira shi ne ya tsara kwamanin safa minkum ayyuri da gurrata hu fal ya fa'al sai sa suka ce su kaga ba wajibi bane mustahabi ne wasu ma suka ce a makaruhi ne ba saboda ya ayyuha alladhina amanu idza qumtum ila salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu برؤوسكم وأرجلكم هو أرجلكم kuma idan mumini ya tashi iya nan zahirar fuskar shi na kyali-kyali ne ya manta abe bai kaɗe bai asara ba sama dai in wani yayi da ba za ka yi atakin din shi ba ka ce jar ne shi sa ce to shi yana ga yustahabbu isalatu gurra an so tsawaita sofai wanke fuska sai mutum ya haɗo har da wuya wa tahjib an so tsawaita gaban hannu da kafa nan yi hannu sai a wuce a tsakiyar damfe ko kafaɗa kafa kuma a taho har kwauri ko wani abu makamancin haka saboda wancan hadisi da ke cikin asali haini ya ce wata kadimu siwashi istihbaba an so gabatar da asuwaki kafin ai sallah bisa muskatan ya fara alwala bisa mustahabi an so mutum ya samu wani abu da zai asuwaki da shi itacen da ake asuwaki da shi kamar al'ara ko duk wani itace kamar na dalilin da ake to ba laifi mustahabi ne mai alwala ya ɗauke shi ya goge jikin shi ya goge bakin shi kuma gogewa mai kyau ana so ya zama na agoge sama agoge ƙasa agoge gaba agoge baya agoge dungu da sako na haƙora wanda wannan asuwaki yana da tasiri a lafiyar mutum a lafiyar haƙoran mutum a tsaftar mutum a kan shin bakin mutum sannan ga shi kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda saboda muhimmancin asuwaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salati wannan malamin suka ce kamar yadda ya rafuke su bani da yake cewa wannan hadisi da annabi yake baitin kada in matsawa an ummata wallahi da na ba su umarni na wahabi su rika yin aswaki yayin da za su yi kowace sallah kowace sallah idan za su yi to sai ke lalle sai sun yi asuwaki to wannan magana tana nuna asuwaki wajibi ne suka ce a ma'ana ku laula hukun haraji da ja'altu cewa ta karfan da salati kal wudu bai sun kada in matsawa al'umma da na sanya asuwaki ya zama sharafi ne ga sallah kamar yadda alwala take sharafi ne ga sallah wa taharatul hadath wal khabath sharuɗa ne daga cikin sharuɗan sallah to da ta ce wa siwaku sai da mana wanda ya salla babu asuwaki kamar wanda ya salla ne babu alwala amma na duk idan ne haka zan ga kamar na matsa mu malamai na kawo wannan ta kashin istihadi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaga da Allah ya ce mishi to kace masa asuwaki wajibi ne ai da shi kenan an karanta amma ya kalla fa'idar abu a matsayin ina share da ake ma wahayi yana da wannan dama shi ne sai ya bayar da wannan magana wannan ka'ida wannan maganar da ya faɗa ishara take zuwa ga muhimmancin kiyin aswaki muhimmancin aswaki idan mutum ya zo bai alwala ya yi aswaki idan kai aswaki kuskure ba kuskure sai kuma ka zo sai ka alwalar ka in ma kai aswaki ko ba kurkura ba ki za ka dubi gabar wani mazhabatu wani sun shafa ana so haƙoran da bakin su gobe sosai ba dan shashafawa ba wannan aswaki shi ma musta'abi ne yake wa ghasl al yadayn ila rusagaini salatan qabla shuru'ihi ghasl al a'dha'i al mutaqaddima daga cikin mustahabban alwala ghasl al yadayn wanke hannuwa guda biyu zuwa da risagaini ko rusagaini zuwa wuyan hannu ya arrusu ya wannan wurin na wuyan hannu idan mutum ya zo zai fara alwala an so ya karkato abin alwallar ko da kuwa ko hannun shi da yi ana ko da ibowa da ya kai to kar ya fara ibowa ya karkato shi in kuma buta ce ko gwangwani kaga babu wata ma matsala dama haka ake tsammani sai mutum ya karkato ruwa ya zuba shi a nan sai ya aje butar shi sai ya haɗa waɗannan hannayen sai ya karkato da ruwan sai ya wanke duka waɗannan hannayen ya wanke wannan na dama su a karan farko ya dawo ya wanke wannan da raguwar ruwan ya yi kafa ɗaya kenan sai sake karkatowa sai sake wankewa iya wuyan hannu kawai wannan wankewar da zai yi mustahabi ne shi ya sa nace mustahabi a raina nufin sunna ita mu koma da sati na kadari da sauran su za ana kinta sunnonin alwanda akwai wa gasla da yadai ne ke da kuwaye da wanke hannuwa biyu zuwa wuyan hannu zuwa tsiyar hannu wannan wankewar mustahabi ne kam da shuru'i wannan wankewa uku ana so a yi su ne fi gaslin a azaki ga wanke kabla shuru'i ibadin al'adar kafin fara wanke gaban alwala almutaqaddima wanda bayanan shi ya gabata shi ka ga kurar baki ga ta ruwa ga ta ta ruwa ga wanke fuska duk kafin ai waɗannan a tabbatar da hannun nan yawon kuma wannan wankewar mustahabi ce saboda gasal ne ta abuji ba gasal bane na biyu shi ta abuji zai ba haka tsaftar amma kuma ko hannunka da tsafta kuma sai ka yi saboda wankewa ce ta ibada mutum da yawa ba za ka same shi ne kalli cikin shi to ai jiki na ba wata matsala jiki na da jiki to ai ba ma sai ne wanka ba to da wankan al'ada ta yi wankan janaba ko ita alwallar ko irin wannan wanke hannun ayyuka ne na ibada ko na bisa saboda rigar mutum ya duba ya ce to ai bai bayyana ba mutane ba za su gani ba ba don mutane za ka yi ba amrun ne ta abudu mutum an bautar da shi ne ko ya zama bawa ne saboda waɗannan ayyuka wannan wankewar ya tabbata cikin hadisin auki ibn abu al-safari ke na gaban da Allah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a yana alwala fatau kafa salata sai na ga ya wanke hannu zuwa tsintsiyar hannu ko zuwa wuyan hannu so uku ai ga da kafai ya wanke tafukan hannayen shi har su wannan hadisi da Imam Ahmad da Imam An-Nasa'i suka roƙo shi akwai irin shi ko wanda ya tabbatar da abin da ya zo da shi a cikin al-Bukhari al-Bukhari wa Muslim kamar yadda yake cikin hadisin Uthman ibn Affan da yake fa afraga ala kaffayhi thalatha marratin yasiru kuma sai karkato ruwa ya zuba ya wanke tafukan hannayen har uku wannan su ne mustahabbai da ma da ya kai su a nan wajen kawowa amma mustahabbai sun yi haka sun fi yawan farillu ko sun fi yawan wajibai da ake cewa wajibin alwala ko farillun alwala ita wannan alwala ɗaya ce daga cikin rukunai na sallah kamar yadda bayani ya gabata ko kuma ka ce sharadi ce daga cikin sharuɗan sallah daga cikin sharuɗa na sallah akwai shuruɗin wujudin da shuruɗin sihhatin to ita alwala tana koma ne su da gidan shurutu sai hati ni da kai musulmi sallah ta waje ba gare mu amma babu dama mu yi wannan sallah sai mun yi alwala sallar wajiba idan aka ba mu magana shurutu wa wujudi wannan sun tabbata amma ina shurutu siha ta ce daga ciya ga alwala kira kai lokaci sai mutum ya je sai ya sake alwala mun yi magana a baya hukunce hukunce na ita alwala ko lokacin da ba za a so ka sake ba makaru da alwandar da ta riga ta yi ba kai ibadar komai da ita ba ko ba karyewa ce ba kawai ganin har har gaba su turo ruwa to sai ka ɗiba kuma sai ka sake alwala alwala ta biyu da kai makaruni ne don ba ka da bukata ba ka da bukatar sai ka yi wannan amma akwai alwallar da za a so ka yi an yi sallar magariba misali ka yi abin da zikirorin bayan sallah ka yi rakawai guda biyu sai ka ɗan fita ko sai sa da wani kuma sai ka ga akwai ma ruwa sai ka sake ɗiba ka ce ba ka da ina da wannan ba abin da ke yi amma zan sake alwala ne saboda in na shiga masallacin zan yi tilawa sai zama na alwallar ta zuwa sallaci wannan alwallar ta tilawa in a harami kake za ka wuce kai tawafi sai ka sake ganin ruwa sai ka shiga sai kai alwala ce me kake kuma kake yana alwala zan yi tawafi in za ka yi kokari in biyu da tafiyi ba na fare sai ka suka ce maimaita alwala in kana da sababin fala'a wa amma da bi sabab fa makruh inda sababi babu ne alwallar sallar farilla alwallar sallar nafila alwalla ta tarawih alwalla ta tilawar alqur'ani alwalla ta tsawaki duka babu ne to ita wannan alwallar tana da sharuɗa ko dai zama sharuɗa na inganci da sharuɗa na wanda su a haɗi ta yadda in mutum bai fita wannan sharaɗin ba sallar ba ta waje ba a kan shi ba abin da ake nufi da ba ta waje ba a kan shi ba an tona musu yayi sallar amma kafin yi sallar akwai wani abu da zai yi kafin sallar to ya ƙi yin abin da ake kafin a yi sallar ta ji bayan sallar ba wace ba ba abin da ake nufi ba wai nan dai lahira Allah ba zai ku kuje shi ne ya bai sallah ba dukkanin shakiran nan da kake gani tun daga na farkon sa har ƙarshen su na da bai filin alkiyama sai Allah ya tambaye su dan me ba ku sallolin farilla ba da kananan su da manyan sun sani ko ba su sani ba kaga ai Allah ma ba mu labarin eh akwai wanda da kansu ma za su faɗa wa qalinna su cikin suratul mujaddid ko ma talakakum fi safar nabi ta ku kafirai ni suru ku ta safar qalu lam nakum min al musallin tsakani da Allah ba ma sallah kirsa ne ko bai hundi ko ba kai kursi ko bai fadin garki ne ke ka Allah tsakani da Allah Allah ke ba mai wa kunna nukazzibu bi yawmid din kaga arna ne kenan za ta ta babu kiyama in ka ba arne nasiha ko kafiri nasiha a duk sauran Allah akwai gobe kiyama irin ganin mauta ce yasa na su ya mutu ka ji suna ta tambatu suna ma Allah da shallare ko su rika ganin laifi shi ma ya za a yi kakaci ya je sai magani a bakin kasuwa ya za a yi ya kan shi na ciwo ya bari gari ya waye ya tafi emergency ba dan me bai kira dokto ba dan me bai kaza ba bai kaza ba bai kaza ba duk in ka ji wata dabara na amfani ajalin bai zo bane amma idan ajalin ya zo to wallahi ba a jinkirta mutum sakan daya malaika mutuwa kawai ne ko da karan mutum kawai ya wuce ne ya sa har ta gagara na gonoyi shi ai akwai takalanta wannan tajin da dai akwai takalanta shi kuma ba kowane asibiti da sun shiga yake a nan ma ka faso ko da in ka je kika da karamin ciwo su kwararru ne girma ma ki za su yi amma an ka je karamin asibiti sai sauƙaƙa ciwo kuma haka ake so ya wani ya yi wani mawuri ne kawai ba za a ba ka sayar da ni ba ka je ka ɗan samu wani ruwan dukkan kawai in ka sha ka sha wannan maganin ka kwanta da saka ka tafiya ta to ana inda zanna abu ne inda kun so da wa ana da tsokarin ciwo da Allah take ciwo warke amma kana zuwa ce ka ka makala wannan na'ura a ka sa wannan na'ura ta ce kanta ce ta kusa kai ta kasa to in sun ta jimma da ma wasu yara na bukatar kanta ce wani a kanin wata shida ana jira da shi Allah ya kawo ya ce zan hau da ce da su ban komai ba ya ce za su ba wani abu suna a kanin ya ce za su gama su gana in duka gama kuma da ce a ce to ciwo kun bayar ku ne da yi abin da an tarko ya ce mutum kana da kuɗi da ke ina kai kana da yan kuɗi ne a ce ka tafi jamani kana da wata miliyan sha shida ka tafi jamani shi da ke ce ka kila ke wallahi kallahi ba ta yanzu shi kenan ka gane mai zama ne shi kenan a ta akanin da kai yan digiri kilan masarki amma da yanzu yanzu su ma suna jiran shi su kare shi wata tsafta duk kai ka ne wannan alwallar tana da sharuɗa daga cikin sharuɗan alwallar na wajibci akwai musulunci shi duk wanda ba musulmi zai ba alwallar muke so ya fara yi ba musulunta zai da ya musulunta to alwallar ta waje ba gari amma in sai ya kuna ta alwallar ni ma wani ya yau sai kuma sai yanzu sai ce zai kai a ajali ba wanda muke so ka tsaya ba akwai kasuwan da sun kai buta na da buta tana zagayawa na za ta yi kai yan tabi da su za su ga ni'imar da suke yi to da za su musulunta da ni'imar ta cika kenan sharaɗin alwala na biyu a samu attakali takalifanci shi wanda bai balaga ba ba dole bane ya alwala to da kananan yara da ke tafiya da su masallaci ba dole bane ya alwala ko kuma ka sa su yi alwala kafin su zo masallaci da su yi tuta karka ce su koma su saki dama a rika koya musu ne su gurba ake nema su samu kwarewa da makamantansu sannan ruk sharafi na uku na alwala a samu irtifa'u jamil haili wan nifas ya zama nan mace ba ta cikin jinin haila lokacin da mace ke haila ko nifasi babu ruwan da da maganar abin nan maganar yin alwala ba dora masa ba sun take zai ce alwala mutum na hati baron ta alwala ta kyale ta kawai to sannan rukuni na hudu tuhuri ya girma ya zama da ka samu ruwan da za ka yi alwala da shi kuma ruwa ne ya sarki idan ka rasa ruwa sai dai ka koma sai mama amma ba maganar alwala ba rukuni na biyar ke zalatu ma yin na usu da ma'i ilal azab ka yi kokari ka kauda duk abin da zai hana ruwa ya je ga fatar ka in ka shafa wani mai ne kauri wanda ya rufe fatar cikin ka in an zuba ruwa ruwan na jira ne a kan ma a kakama a share a kaure an sa jamhum ba a share an sa wani abu a fuska wanda yake kama da wata leda leda lamunai ta duk a share tukuna wata leda ta manne a hannunka ta kada tuce ta ne ce ta yaƙi tukuna daga nan ta ce ta cika sharadi na kayi alwala rukuni na shida ita siyamul hadas ya zama da kana da hadas mana kana da abin da zai wajen fitar maka da alwallar misali kayi alwallar magariba ne muka tafi har mun kammala karatu aka zo sallar isha alwallar ka bata warware ba babu babu kawani da ne ce sai ka sake alwala ba ta akan ka in ka ga dama ne ka sake saboda ka yi magariba da kana zu in ka ga dama ka ce da ita za ka yi sallar isha kuma ba ka yi laifi ba sannan rukuni na bakwai a samu anniyyar a samu niyya annabi sallallahu alaihi wasallam ce annabi al'amalu bin niyyat wa innama likulli imrin ma nawa lallai kowane aiki akwai niyyar da aka tura wa mai shi yayi kuma wannan niyyar da ya yi ita za a kalla a saka mai mai nama da kullum rikin manawa idan mutum ya kyakkyawar niyya to shi kenan sai ya samu kyakkyawan sakamako idan niyyar mutum ta zama mummuna shi kenan sai wannan aiki da ya yi sai ya zama da mummunan sakamako akwai ababe da dama da ake so mai alwala ya yi la'akari da su wanda malam mai akadari ya tattauna kaga imanin mai aka gare yake ta tsaye da yatsun hannu da yatsun kafa duka wajibi amma tsaye da gashin gemu a alwala mustahabi ne wannan maganar haka al-Imam al-Hasan al-Basri ya faɗa haka Muhammad ibn Siri yake cewa laisa da lulli yake ne na sunna wanke gemu ko tsaye ba shi a cikin sunnonin alwala mai namiji ba shi a cikin wajiban alwala amma in wanka ne na wajibi aka zo na janaba misali ko kai kama da shi a lokacin ya zama tilas a san cewa an yi wannan wankewa sannan idan mutum ya zama alwala ana so yi addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu mutumin da zai zama alwala yayi zikiri ko wannan addu'a illa futihat lahu abwabul jannati samaniya kawai dan take za ku mai kofofin aljanna guda takwas a ce shiga ta duk kofar da ta ga dama a gari wani gwani dan gata ba na jin za ka je kofar jami'a ka karanta abcd ake shiga ta gari ke wannan dan kofar ka duba abcd kamar a ingila kai wannan komai ka karanta ba za ka ganci ba sai kana da izinin ganin kama ka duba wa ziki alwala ce kai ka kammala kai ziki da aka fi zama ko aljanna daga cikin abin da ba shari'a ba shi ne ake kana alwala ba za ka yi magana ba za ka wasu mutane na matsawa in kana alwala dole kai shi ba ba wani yake ce kai magana ba ba wani yake ce kai shi babu da wani dalili da yake in kana alwala kai shi dan haka kenan in kana alwala kai magana ba ne amma idan kai shi dan ka mayar da hankalinka zuwa ga abin da ya fi maka muhimmanci na alwallarka ba daidai lokacin kuma babu da yake kai haka to sannan akwai wani abu da mutanen mu ke yi idan mutum ya gama alwala sai da ya daga ya sama wallahi la illa wani ba kana mutum yana masa haka shi ka bari ya zama da ga yana jin abin da kallo wani ba za ka yi har wani halala halalan kan yadda yake abin ya su to ko wata ta ko wasu kuma ba sa daga hannun idan sun suke dagawa to malamai suka ce ba a daga dalili ko yayi da yake nunar da cewa ana daga yatsa ko ana daga gani to da ba daga yatsa ba daga gani au haka Hausa ya dangana ya abu ya so ba a dangane gigiri dolan kuwa ce ko ba a ɗagawa gaskiya ba a dalili ko ɗaya a nan ka ɗaga ya samu a nan ka ɗaga gani ba yadda kake nan in magana kake sai kai shi kuke da wannan addu'ar shi kenan sai ka tashi amma ka ɗaga ai na gama da shari'a ta ce ni to da abin sai ka ce abin da shari'a ta ce ni gaskiya na da ban sha'awa kamar tun da shari'a ba ta ce ni ba sai na ban sha'awar ai yanzu ma sai ka yi kama da suka dare sai da da lafiya za a taba na a taba na mai waye sai a taga hannun sama ana Allah ta Allah uba Allah ruhi mai sarki shi ba suke faɗi ba shi suke faɗi kaga kuma mummunar kalma ne sama tana dab da tare ido kasa ta faffashe duwatsunsu warkake saboda mutane sun ce Allah na da da kama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada ai sai ma da ke wasu kenan nan da ai inda yana da dawo yana ayyukan ba za ka ce nashi bane shi kadai ne dauka da fihi ma alihatun illallah la fasadaka da a ce mutum zai ce akwai wani abun bauta tare da Allah a sama ko ƙasa wallahi inda da shi da sama da ƙasan nan da sun rikici to sannan da cikin matsaloli masu muhimmanci ana so duk lokacin da ka yi alwala to lalle ka yi kokari ke sallah raka'a lokacin da nabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga janna ya ce ya yi takun bilal da takun umar daga cikin abin da ya faɗa ya tambaye su ya kuke yi daga ciki akwai yin sallah raka'a biyu duk sadda suka yi alwala sai dai wannan malamin suka ce yana da sharadi ya zama ita alwallar da kai mana duk da ka zama alwalla sunna ce mai tsarki da za ka gadar maka da gidan aljanna amma kuma ita wannan sallah da za ka yi ta raka'a biyu ba ka ba ka samun lada ta kake sharuɗa biyu sharadin farko ka yi alwallar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam amma dai kare kare sai rage rage sai manne manne sai goge goge a to kuma a lokacin ba zai yi ba na biyu ita wannan raka'a biyu ko su waɗannan rakoyi guda biyu da zaka bayan kai alwala ya zama da baka yi tunanin su a ciki ba kana sallah kana tunanin ta kana tunanin nan kana tuna kaza a'a ya zama da ka tara hankalinka a waje daya wal musalli yunadi rabbahu mai sallah yana ganawa ne da ubangiji wa'inda su ne wasu daga cikin waɗanda matsaloli masu muhimmanci karkashin alwala to sai ce faslun wani fasalin kuma yanzu ya kammala da maganar alwala ya zo kuma abin da ke warware ta ko wa yantaqidu alwudu bi ma kharaja min alfarjayn min aynin aw rihin alwala na warwarewa saboda abin da ya fita daga al'aura guda biyu bar gaba da baya min aynin na abin da yake zahirin ne gashi ana gani aw rihin ko kuma tusa ko iska larabawa suna da sunaye da yawa da ke kiran tusa da shi daga tusa ke mata arre wanda wannan kalmar ta arre da ita a qur'ani da yawa jam'in ta riya da ke malamin madoga suka ce akwai ban sha'awa a kalmomin nan in ka ce arre in ka ɗauki qur'ani tun daga farko a karshe duk inda ya amfani da kalmar rihi azaba yake magana amma inda ya yi amfani da kalmar arriyahi ni'ima yake magana wannan menene arsalar riya riya din jirgin da yake kora hadari wanda za a je a ga mutane ruwa amma arrihu iska azaba kenan an dammara su an murgaza su an rusa su to kaga mufradi azaba jami'i ni'ima kuma haka suke tafiya to kalmar rihi ana amfani da ita a matsayin tusa to in suka ce arrihu ko wata iri yanzu nan yana maganar tusar da kai ka san kayi amma idan ka ce alfaslu da fa'un mai fataha da sinin mai dauri da lamun mai zama sin ba sadu ba sadun ba in ka ce alfaslu a ji kenan ko da sadun amma da sinin alfaslu ana nufin tusa wadda ba ta da kara sosai adduratu ita kuma tusa ne kara sosai shi ba na rage saboda faɗanin muhimmancin abun ne kowane ma sai da ya waye in ce kara sosai ake dora ita ce irin wanda mutane na bidu da suke a majalisa ita ce jahilan larabawa ke yi idan sanar da ya kawo ziyara ya babban tuta sai ake ko a majalisa yana kokari ya dindina mai sai ga wata makaranta na so ta ba shi awon tuta shi ta fita kowa kara babban mutum ne kaga muku a yanzu ba dana ne to in aka ce arrihu kuma duk iskan da ya fita daga duburanka wanda an san ya fita ko ba a sani ba Mana mutane sun ji warin ko mutane ba su ji warin ba an ji tarar ko ba in dai kai ka san ya fita wannan ita shi ne arbi ya sa bai kawo kalmar albaslu ba bai kawo kalmar adduratu ba sai an da kalmar albaslu wa arbi wanda take mai gamewa annabi ya ce ba Allah baya karɓar sallar mutumin da alwallashi ta kare har sai ya je ya sake alwallah wadda ma yi dubul husla kuma alwala na karyewa da duk abin da yake wajabta wanka zuwan jinin haida yana wajabta wanka in mace ce alwala jinin haida ya zo alwala ta warware samuwar janaba ta kowace fuska yana wajabta wanka in mutum ya alwala janaba ta same shi alwala ta warware haka ne fa mace da ya alwala kafin ta yi sallah sai jini ya zo shikenan wannan sallah fa hatta manta ana jin duk rakka ya dauke kurin da kwana arba'in ya kamata a tsaya ta lissafi a tsaya ta ta'ala radda jini ya ɗauke a cikin la'asar din ko a zuhur din ko magariba ko isha ko asuba da ran da suka yi ito ya aikin kira amma ta raka da yake jimari sai dai idan ba su gani suka ci wajen yin abin nan din ko sallar ya ce wa naumin mutsajiri daga cikin abin da ke warware alwala akwai bacci na wanda yake gida. idan aka zo ana tsaye kuna tsaye a wani wuri kawai sai kai bacci a tsaye bayan ta yi alwala bacci tsaye bai karya alwala ko kai bacci a tsuguni bacci tsuguni baya karya alwala amma baccin da aka kwanta to shi ne yake karya alwala wannan malikiya suke duka bacci na karya alwala ma damar ya zama tafi ko ya zama khafi ko ya zama in ya zama tafi khafi ya karya alwala tafil tawil ko ya karya alwala in ya zama tafilun khafifun yustahabu bil ulul ga shi dan gajeri ga shi babu tsawo to sai zama an so a sake alwala kama dai nan shi ya ce wa ramun mustaji wanda shi ne a cikin da wajen mazhabar su ta shafi'iyya wa aklin lahanin ibli da cin nama raƙumi cin nama raƙumi ya karya alwallar mutum da duk abin da aka ciro daga raƙumi in ban da abu ban da nonon ko ban da abu in kai alwallar ka ɗiwa nonon raƙumi ka sha alwallar kanana ba za ka sake ba in kai alwallar ka ɗiwa kusalin raƙumi ka sha alwallar kanana ba za ka sake ba idan kai alwallar ka tukunyar da ake gafa nama raƙumi ka ɗan ɗibo roman cokali ɗaya cokali ka dan kurba ka wuce ba za ka sake alwala ba amma in ka ɗauki kowane danki na naman raƙumi da fatar shi da kitsan shi da farkon shi da ƙashin shi ka tsotsa sai ka sake alwala kuma ya kuma ka kuɗa malam malike su ce baya warware alwala amma mene alwala za ta ci gaba gara ka warware ba a ce ma ba a sake ba gara ka sake amma dai lallai kan wanda ya ci naman raƙumi ya je ya sake alwala ya ce wani kai haka amai shi ma yana warware alwala idan mutum ya yi amai sai zai warware ya zai sake alwala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisin Aisha yake cewa man asabahu kayun aw du'afun aw qalatun aw madiyun falyansarif falyatawadda duk da cewa hadisin na da magana cikin akwai Isma'il ibn Ayyash wanda kuma akwai maganganu a kan farar bare da gaske in mutum ya amai malamai suka ce mafi kubuta sattu zari'a ko kubuta daga sabani sai mutum ya je ya sake alwala wa na hauyi da makamancin amai din me makamancin amai shi ne kamar kalan magwan a ci abinci da yawa cikin ta ba ci wannan magwan din to ka je ka sake alwala haka haku shi ma za ka je ka sake alwala musamman idan ya yi muni amma da nuni ba ka sa hannunka ka toshe hancinka ko ka samu sai auduga ka tsane shi kuma ya tsaya shi kenan wa masjid zakar haka shafar azzakari shi ma yana warware alwala to da annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa cikin hadisin busra ta bin taqwan man masa zakarahu falyatawadda ko man masa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda kamar da annabi ibn ahmad ibn hanbal ya fitar duk wanda yayi ya shafi zakari kada ya kuskure ya tafi sallah har sai ya sake alwala to haka hadisin talaka ibn ali wanda shi kuma kamar yana cin karo da wannan kenan aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ar-rajulu yamassu zakara wa alayhi wudu'un ya rasulullah mutum ne ya shafi azzakarin shi zai sake alwala sai ya ce innama huwa wada'atun min sha to ai zakarin wata suka ce a jikinka yanzu ake ka taba hancin ka sake alwala yace je ka ba komai waɗannan hadisan guda biyu za ka ga ibnu qutayba cikin littafin shi ta'wil muslim hadis ya tattauna a kan ya tattauna sosai sosai a kan da sauran malamai kamar manan ministan al-ahadith wal asar shi ma sun tattauna yaya za ka haɗa kan waɗannan hadisai wasu malamai suka ce za ka haɗa kan hadisan shi ne wanda ya shafi zakarin shi da sha'awa ya je ya sa wannan wanda ya shafa ba da sha'awa ba kar ya sake alwala sai ya zama in ka shafa da sha'awa hadisin busufi shi ne hadisin ka je kai aiki da shi in ka shafa babu sha'awa sai ya zama hadisin talib ibn ali shi ne hadisin ka wannan shi ne abin da ya tattara cikin wannan babi na al'amura ko abubuwa da suke warware alwala Allah ya kai mu darasin gaba kafin mu dan ci gaba akwai wasu da bai kawo ba waɗanda kuma suna da muhimmanci a ɗan iya cewa wani abu a kan amma lura da yanayin lokacin sai mu da ta nan wasu da na kan kuma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam Thank you.